بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
وشرف العلم لا يخفى على أحد إذ هو المختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجراءة والقوة والجود والشفقة وغيرها, وغيرها سوى العلم وبه أظهره الله تعالى وبه أظهر الله تعالى أظهر أظهر وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له وشيكنا وشرف العلم لا يخفى على أحد wato malam yana bayani akan abin da ya shafi haƙiƙanin ilimi da kuma fiƙihu da fadalarsa ko ya ce to wa sharaful ilmi ɗaukaka ta ilimi la yakhfa ala ahadin baya ɓuya ga ɗaya daga cikin bayan Allah waɗanda suke masu hankali duk wani mutumin da yake da hankali ya san ilimi abu ne wanda yake mai girma ilimi abu ne wanda yake mai daraja ilimi abu ne wanda yake mai kima wanda yake da shi abin girmamawa ne a wajen bayan Allah na gari masu kima masu daraja a wajen Allah su ne bayan Allah na gari kenan ya ce don me huwal muhtassu bil insaniya saboda shi ilimi abin keɓanta ne ga bil'adama ilimi an keɓance shi ne ga mutum daga cikin sauran dabbobi idan muka ɗauka ba wani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi irin su dabbobi irin mu ɗauka raguna shanu tumakai awakai raƙuma ga sunan maraƙu da sauransu dukkaninsu za mu ga cewa kowace siffa ka samu a jikin ɗan adam za ka same ta a jikin wani daga cikin waɗannan dabbobin amma ban da ilimi wato ilimi allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance shi ne ga 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wassalamu da kuma mala'ikai nashi da kuma aljannu li'anna jami'al khisali domin haƙiƙa dukkanin tadodi tadodi ga baki ɗayansu alkhisal jam'i ne na khasla khasla ita ce tada wani hali da bawa yake da kwai to dukkanin halaye ga baki ɗayansu dukkanin tadodi siwal ilimi idan ka cire ilimi yashtarikul insanu fiha wasairul hayawanat wato bil'adama yana yin tarayya a cikin wannan tadar wasa'irul hayawanati da sauran dabbobi za ga cewa duk wata tada idan ka ɗako ka ɗora ta inda ka cire ilimi to kowace tada za ka samu daga cikin waɗansu daga cikin halittu na ubangiji a cikin dabbobi za ka samu wanda yake da kai wannan tada ɗin an gane da kyau na'am kashaja'ati kamar sadaukantaka idan aka ce ashaja'a shine sadaukantaka to daga cikin dabbobi akwai waɗanda su ma sadaukai ne wanda za ka ga cewa irin zakoki yanda za ka samu a cikin mutum Allah ta'ala ya baiwa mutum sadaukantaka za a ce wane mai kashi ɗaya ne ko to a cikin dabbobi ma akwai sadaukoki za ka ga a cikin raƙumi an samu sadauki a cikin maraƙe an samu sadauki wani za ga kayan da yake ɗauka ba maraƙe sa an shi ba dai zai iya ɗauka za ga kawai maraƙe da ka gan shi ma za ka ce wannan sadaukin maraƙe ne saboda kayan da yake ɗauka an gane da kyau wal jara'ati da kuma ƙarfin hali ƙarfin hali shine sadaukantaka ta zuciya irin daga cikin mutane za ka ga cewa mutum ba wai ƙarfin bane gare shi kawai ƙarfin hali ne Allah ta'ala ya mishi idan ana sabga za a ga cewa a cikin mutane akwai wanda yake so a fita kumya ba akwai bace gare shi amma shi kuma ba za ka gan shi a baya ba za ka ga waɗansu wanda sun kere shi a kuɗi saboda su ba su da ƙarfin hali amma shi yana da kai ƙarfin hali za a ga cewa ya biya wannan kuɗin na gurbinsu kafin su waɗannan masu kuɗin su biya to daga cikin dabbobi ma akwai waɗannan masu ƙarfin hali wanda su ba wai ƙarfin ba ne gare su na su ɗauki wannan kayan a'a saboda kala a yi kumya ne me su kala ya kumya shi kenan sai a hudda shi kumya an gane da kyau ko to daga cikin dabobi akwai waɗanda suke da kwai aljara'a aljara'a shine ashaja'a alqalbiyya sadaukantaka ta zuci kenan wanda za a ga cewa yana da kwai ƙarfin hali ne wani za a ga cewa idan ba shi da lafiya ko sai an tare a kan shi ciwon kai in yana yi ya je ya kirayi mamman shi ya gaya mata wallahi yau bana iya bahuta wannan da lafiya ya kirayi aboki shi ganin nan nayi blood da sauransu amma wani za ka ga ciwon kai idan yana yi za ga yayi ƙarfin hali ya hoto daga gidan shi ya je shi an yi mu'amala da sauransu da shi to amma wani rashin lafiya yar kaɗan kwasira kaɗan idan aka mishi sai ya koka to wani shi kuma in ka ji ya kokan to ya dace da ya koka ba kowace cuta ba ce yake koka mata har mutane su sani saboda a zo a yi ta zub da takalma a gidan shi shi baya son wannan ma an gane ko wannan shine ake cewa aljara'a an gane ko ƙarfin hali kenan na'am wal quwwati da kuma ƙarfi wanda yake na tuwo ƙarfi na tuwo za ka ga wani gashi nan ƙato ne garsame me da ƙarfi na tuwo sai ya cinye ka amma kuma ka san ba sadauki ba ne kawai Allah da ya ba shi ƙarfi shi an gane za ka ga wani ba sadauki ba ne amma daga ya taɓa kan ka ji kai wani amma sadauki na ce kawai ba sadauki ba ne kawai ƙarfi da na tuwo yaro eh kai ma ka ci tuwo ka ƙara jiki an gane to daga cikin dabbobi ma akwai waɗanda suke da irin wannan ƙarfin ƙarfi na tuwo irin su giwa za a ga cewa idan tana gabza da zaki ita kawai ƙarhi ne na tuwo Allah ya bata ba wai sadaukantaka ba ce ƙarfi ne kawai ita Allah ya bata hakanan daga cikin shanu a kowanne za a ga cewa su wannan kawai ƙarfi ne gare su ba wai sadaukantaka ba ce shine alƙuwa ƙarfi na tuwo shine ake ce da shi alƙuwa wal judi da kuma kyauta daga cikin bayin Allah mutane za ka samu wani yana da kwai kyauta hannun shi a sake yake a buɗe yake abin da Allah ta'ala ya hore mishi in Allah ta'ala ya hore mishi da hankali to wannan hankalin nashi ba zai yi wa mutane rowa shi ba zai dinga ba da shawara mai kyau idan aka zo aka zauna da shi zai dinga yi wa mutane nasiha ya dinga gaya musu gaskiya idan Allah ta'ala ya hore wa mutum da alfurma yana da kwai alhurma a sama idan ya yi magana waɗanda suka dace da ɗauke su aiki za a iya ɗaukan su to wannan alhurma tashi baya yi wa mutane rowata idan Allah ta'ala ya hore wa mutum da ilimi zai koyar da wannan ilimin ba tare da ya ɗora wata doka da sauransu ba idan Allah ta'ala ya hore wa mutum da ƙarfi na tuwo zai yi kyauta da wannan ƙarfi na tuwon nashi a gurin da ya dace ana gina rijiya ka gan shi ya je shi ya shiga ƙasa ko kuma in wani ya rasu a wajen ku za ga yana ɗaya daga cikin wanda suke gina ramin wannan daga an ce an yi rasuwa a unguwa akwai wanda an san su inda suna nan su suke zuwa su kafta makwantai su suke zuwa su yi kabari ko to irin waɗanda za su yi kyauta da wannan ƙarfin da Allah ta'ala ya hore musu ba tare da sun ce ba sai an ba su kaza sai an ba su kaza sai an ba su kaza ba to daga cikin dabobi ma akwai irin waɗannan waɗanda suke da kyauta wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa hakan ɗin a jikinsu ne kyauta gare su an gane ko za su yi ta zuba maka ‘ya'ya yawwala washafaƙa da kuma tausayi daga cikin mutane za ka ga cewa akwai waɗanda suke da tausayi kalka ce kowa a cikin mutane yana da tausayi wani zuciyar shi yadda take ƙeƙashe in za ka haɗa ta da zuciyar wani daga cikin arnawa arnawa za ka ga cewa gwanda ta arnan ma da tashi wajen ke ƙasa amma shi dai kawai Allah ya kaddara da ya mai babbar baiwa ya mai babbar kyauta ta shiga musulunci a cikin mutane akwai wanda za a ga cewa zuciyar shi a kekeshe take ta yi tauri duk wani abin da ya shafi harkar tausayi shi ba ruwan shi da shi ana cikin yanayi na abin tausayi na kaico amma za ka ji ya ce calama ce wai haka muke so in ba haka je ai ba mun samu ba kuɗi wannan shi ma talaka dai ɗanɗana ya ji amma wani za a ga shi kuma zuciyar shi cike take da tausayi yana nan da dukiyar inda a ce zai daina kasuwanci to har ya koma ga Allah ya ƙara shekara hamsin a gaba yana da abin da zai ci in dai ba karel arziki ta zo ba ya daina kasuwanci ma abin da ya tara ya ishe shi amma za ka ga yanayin da talakawa suka shiga shi har hawa yake zubdawa saboda tausayi na 'yan uwan shi talakawa to amma wani za a ga shi talakan ne fa tare kuke zama da shi ba shi da biye barantana ɗari biyu amma za ka je na calama wannan yanayin da aka shiga calama ai mai mace shi ya zai abin da ake kaga shi kawai shi har daɗi yake ji wai ana gallazawa talakawa to daga cikin dabbobi ma akwai waɗanda suke da kwai tausayi idan suka zo gurin yaro din haukarsu za ga ba za su shuri yaro ba yaro in suka zo zai kama su da sauransu za ga an yi ta wasa da su daga cikin dabbobi in ka ɗauka irin abin da ya shafi wannan me ake ce mata yar uwar maciji wani yara wani yara kaga akwai haƙuri akwai haƙuri da tausayi za a ga cewa yaro ya zo ya kama ta yana ta wasa da ita amma saboda ta san yaro ne ba za ta cutar da shi ba dan adam babba zai taka ta amma in ta ga ba da gangan bane mata ba za ta cutar da shi ba saboda ta san ita taba wata toho tana kaiwa har lahira sai ta ji tausayi in kuka mata kashe da gidanku ko ce to mu tsoron ki muke fa ki yi kokari ki daina zawa gidan wannan ki hakuri ki bar wannan gurin guri ne na mutane da sauransu za ga ta tashi a hankali za ta fi tafiyarta an gane to daga cikin dabobi akwai waɗanda suke da kwai tausayi wa ha da waninsu siwal ilimi amma banda ilimi duk yanda ka kai akan haɗuwa da dabobi na daji ka gamu da malam jaki ka ɗako kaya kana tafiya da shi ba za ka je yana karanta fatiha ba malam jaki da ba an ce mishi jaki da shi yana karanta fatiha da an ce mu rike mare ko wata dabbar amma jaki za a ce karanta fatiha ka ji kawai wata dabba ka hauta kawai ka ji tana rangwada tilawa to ina gani daga nan in ka sauka wani yana in ka shigo cikin gari in ka hudu ma wani ya ce maka wani da Allah ka ji tsoron Allah dabba ce zaka ce tana karatu ina ce ka ji kana karatu ni wallahi na ji tana karanta latubula wunna latubula wunna fa ce kai wani to kai kin ma dai an jarrabe ka eh an jarrabe ka kai ma dai ka jarraba hankalinka kuma an gane ilimi shi dan adam ne kadai Allah ta'ala ya fifita da shi daga cikin sauran dabobi dan ka ɗauka mala'ikai da aljannu da mutane su ne waɗannan wanda suke da kwai hankali kuma suke da kwai ilimi an gane wa bihi azhara Allah ta'ala fadla adama alaihi salamu alal mala'ika sannan kuma da ilimi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana fifiko na annabi Adam alaihi salatu wassalamu a kan mala'ikai na Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna wa mala'ikan shi cewa hu annabi Adam alaihi salatu wassalamu ya fi su, amma ba da komai ba ya fi su da ilimi ya fi su. An gane, wannan shi ne babban dalilin da ya sa annabi Adam ya girmi mala'ikai, amma ta fuskar shekaru mala'ikai sun fi shi shekaru. ta fuskar dadewa a duniya sun fi shi ta fuskar ƙarfi sun fi shi amma sai ya zamanto Allah ta'ala ya sanar da shi abubuwan da mala'ikai ɗin ba su san shi ba sai ya zamanto sun sadda kai ga annabi adam sun yi biyayya sun mai da kansu ƙasa saboda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa wato Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mala'ikai da su yi wa annabi adam alaihi salatu wassalamu sujada saboda ya koyar da su ko ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin balu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim shikenan Allah ta'ala sai ya kallaci annabi adam yace ya adam anbi'uhum bi asma'ihim فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون amma kafin wannan lokacin mala'ikai sai da suka ce wa Ubangiji yaya za a yi ka sanya wani daga cikin bayinka ya zamanto shi ne halifanka a doron duniya ba mu ba kamar yadda ayoyi na ba su kai magana wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan sai suka ce mishi me ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka abin da suka faɗa kenan suka ce ya ubangiji ai mu muka fi dacewa da asa a matsayin mu ne halifofinka a doron duniya ko ya kamata mu zamanto wakilanka ba wai bil adama ba shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ce ni na san abin da ku ku sani ba shikenan sai suka ce to mu dai mun san dai a yanzu dai Allah ta'ala ba zai halitta wata halitta ba wanda ta fi daraja a wajen shi sama da mu sannan kuma ba zai halitta wata halitta ba wanda suka fi ili wanda ta fi ilimi sama da mu kenan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya halitta annabi Adam da ya halitta shi ya cusa mishi sanin waɗansu abubuwa wanda su kuma sun jahilci wannan abin kenan Allah ta'ala ce to ku bani labarin kaza da kaza da kaza da kaza wanda su Allah bai sanar da su ba kenan sai suka shiga kama kami daga ƙarshe dai suka mai da lamari zuwa ga Allah suka ce ba mu da wani sani face dai abin da ka sanar da mu shi kai kai ne cikakken masani gwani mai kyan hikima shiken Allah ce to malam Adam akwai musu karatu da ya haɗa su da malam Adam annabi Adam alaihi salatu wassalam ya ce to bismillah shikenan suka kewaye shi ya musu bayani tiryan tiryan gashi Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ce to ikon Allah dan wannan dun mu sani ba shikenan Allah ta'ala sai bayyana fadla ta annabi Adam alaihi salatu wassalam akan mala'ikai wa amarahum bis sujudi lahu Ubangiji ta'ala ya umarci mala'ikai da su yi sujada ta gaisuwa ga annabi Adam alaihi salatu wassalam ya ce, Aje a gaida malam. E, ba kun ce ba ku ne manya? To guje ku gaida malam kin butun da ya koyar da ku karatu. Allah ta'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati usjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirina. Mala'ikai Ubangiji subhanahu wa ta'ala da haske ya halitta su. Mm, an halitta su da haske aljannuka an halitta su da tacacciyar wuta su kuma bil'adama an halitta su ne daga laka haka hadisin na na aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihu muslim ya tabbatar khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa abukum adam mimma wusifa lakum an halitta mala'ikai ne da haske su dama halitta su da haske aka yi ta su kuma mutanen bil'adama ke aljannu kenan su kuma an halitta su ne da wuta tacacciyar wuta a gane ku khalaqal insana min salsalin kal fakhari wa khalaqal janna min marijin min nar haka Allah ta'ala ya faɗa ku sannan kuma ya ce wa khuliqa abukum adam mimma wusifa lakum an halitta mahaifinku babanku annabi adam alaihi salatu wassalamu da abin da aka faɗa muku a cikin alƙur'ani shine an halitta annabi adam alaihi salatu wassalamu daga tulbaya ita ce ƙasa ko a ina ne inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayani akan halittar annabi adam na'am na'am a cikin alƙur'ani Malam aljan, Malam Iblis, lokacin da aka ce ya yi wa annaba Adam sujada, me hujjar shi ta cewa ba zai yi wa annaba Adam sujada ba ya ce, halakta ne min narin wa halaktahu min tsini. Ya ce, ya za a yi in wa mutumin da kaskantacce ne a wajena, ni da wuta ka halitta ne, haske gidan haske ne in kana so ku yi faɗa da ɗan gidan wuta ka ce gidan wuta ta ku za ku faɗa da shi amma ka ce mishi gidan haske to zai ji daɗi amma duk abin ka in kana wa ɗan gidan wuta kirari da gidan wuta naku ne ku ne masu kaza masu kaza to in ka ce gidan wutan nan to abin kona mishi da yake amma in ka ce mishi gidan haske kawai ka zo da usulubi mai kyau to sai ya fahimce ka to shi kenan sai ce ni da aka halitta ni da wuta shi kuma wannan wadda yumɓu haka halitta shi yumɓu baƙi ne fa ƙasƙantaccen abu ne zan mai sujada shi kenan Allah ta'ala ce fakhrina fa innaka rajim wa inna alayka la'anati ila yawmiddin cikin suratu sad wa inna alayka la'anata ila yawmiddin cikin suratul hijr ko yawwara na'am wa inna ma shi ya umarce su da su yi mai sujada ba وإنما شرف العلم لكونه وسيلة إلى التقوى التي يستحق بها المرء الكرامة عند الله تعالى والسعادة الأبدية كما قيل لمحمد بن الحسن بن عبد الله رحمة الله عليه تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامدين وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واصبح في بهور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قاعد إلى البر والتقوى وعدل قاصد والعلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحنس ينجي هو الحنس هو الحصن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد نعم وإنما شرف العلم sani dai ilimi ya samu ɗaukaka da daraja ya ɗaukaka likaunihi wasilatan ila taqwa saboda kasancewar shi ilimi wasila ne wato tsani ne wanda ake kama kafa da shi ila taqwa zuwa kiyayewa dokoki na Allah duk wani wanda kaga yana kiyayewa dokoki na Allah yana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin yana yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala bauta akan huska wanda take ingantacciya za a ga cewa to yana da ilimi kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama'u sani dai kaɗai waɗanda suke jin tsoron Allah suke kiyayewa dokoki na Allah daga cikin bayi na ubangiji su ne waɗanda suke masana malamai wanda Allah ta'ala ya katartar da su suka karanta addini suka fahimci addini to waɗannan su ne waɗanda suke kiyayewa dokoki na Allah amma in ya zamanto mutum ga ibada amma kuma babu ilimi kawai ibada yake yi a makabce to sai ga cewa yana ta fagamniya wato a gurin da bai kamata ya fagamniya ba yanzu kaga din ƙoƙarin manomaci yanzu da rani hatsi yana wajen ɗari da hamsin hamsin kawai ya siya hatsi tiya goma ya je shi ya yi binni kowar haka ya ce ya je ya yi binni kuma in aka kun biyo ce ya je a je a mishi bursini a je a mishi a ɗan tasa mishi ƙura ya ji daɗi kaga yana ga dai kawai ya taba kan shi wahala to haka nan wanda yake da yake ibada ba tare da ilimi ba za a ga cewa yana ta buga ibada tashi amma kuma gefe yake bugawa saboda ilimi shi zai baka damar ka bauta wa Allah ala basiratin ka fahimci abin da Allah ta'ala yake so don ka bauta mishi da shi ka fahimci abin da Allah ta'ala baya so saboda ka nesance shi amma in ya zamanto ba ka da ilimi a kullum za ka dinga ibada to sai ya zamanto ibadar ka tana da matsala an gane ku yauwa shi ne ce saboda kasancewar ilimi shi wasila ne zuwa ga kiyayewa dokoki na Allah allati yastahiqqul mar'u bihal karamata wanda almar'u bawan Allah musulmi ya stahiƙul karamata yake cancantar karamci girmamawa biya da wannan ilimi da Ubangiji ta'ala ya bashi inda Allah ta'ala a wajen Ubangiji maɗaukakin sarki. Za a ga cewa mutum ya samu wani matsayi wanda yake mai girma saboda wannan ilimin da Allah ta'ala ya bashi. An gane da kyau, wannan mu ɗauka tun a nan duniya. Za a ga wani za ka ce, wallahi tare muka tashi da shi. shin hudar mu ɗaya da shi amma yanzu gashi na ya zama daktar a ce a Nijar in dai kana buƙatar aiki na kaza to sai yana ɗaya daga cikin wanda za a neme su a ce kai ko ƙasashen waje in ka tafi watakila shi zai maka aiki a ƙasashen waje ka ce wallahi tare muka tashi da shi menene ya kai shi wannan matsayi ilimi ne ya kai shi sannan kuma za ka ga mutum watakila ka girme shi ƙananka shine sa'an shi amma za a ga cewa ya tsaya ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu daga ƙarshe kana ɗaya daga cikin wanda za ku zo ku dinga yin karatu a gurin shi a ce wallahi a ce kai a ce malam wani gaskiya mutumin kirki da sauransu amma a shekarar sittin ka ce wani kawai ɓarala ce ta karatu amma wani ai kanan mu ne sa'an shi ni kuma yanzu shekara ta hamsin da biyu ce to ce kinan da bai wuce ba shekara hamsin ka ce dan Allah zai bai wuce shekara hamsin ba me ya ba shi wannan karamcin da girma ilimin wannan ne za a ga cewa mutum ɗan ƙarami amma kuma Allah ta'ala ya bashi daraja da girma saboda wannan ilimin da Allah ta'ala ya bashi to waɗannan kowane ilimi idan ka ɗauka kowane ilimi idan ka ɗauka za a ga cewa a nan duniya Allah tabaraka wa ta'ala zai girmama wato wannan mai shi ɗin sannan kuma idan ya yi aiki da shi a kan huskar da Allah ta'ala yake so a gobe kiyama kuma za ka ga wato sakamakon shi yana da kwai kyau an gane da kyau to kowane ilimi haka ne idan karatun alkur'ani kai za ga cewa a cikin abokanka akwai lokacin da kuna yara kuna kolawa ana kai ku makaranta sun fi kowa shediyanci sun fi kowa wayo a cikin ku su suke koya muku kissar da kal abu je ku in kuka je makaranta ya ku tsaya ku yi wasan ku ba je taron ku ci bana wallahi wani gida ta samu aiki kaza kaza kaza kaza shi kuma yana son dan naman da za a kawo mishi da gidan hajiya wance ai ana kawo abinci mai nama to in kace ita ta sa ka kai wanke wanke ci a to to to shikenan ban matsala in dai hajiya ce ban matsala tunda na ce mata dama komi dai ka bata dan alakawa abinci mai kyau shikenan ya koya maka kalashi eh ka tsaya ka gindaye ka yi wasan ka ka yi wasan ka in ka ji da murece ma ya kai baka zo da murece wallahi hajiya ta bani wancan daro na zo ne nayi kaza nayi kaza nayi kaza ce to a mai da hankali sai ya kyale to amma gashi na yanzu kuma da kai karatu ka bar shi zaka rika ai wani shiki ne dan adama dama haka ne a ce wai wannan kun yi karatu tare ka ce wane wannan lokacin muna yara ai shi yake koya mu fitinar da zamu da mu yi ba karatu ai wannan kyar yake ganin kowa tun muna yara ma mutum ne mai wayo to haka nan wasa'adatal abadiyya da kuma arziki wanda yake na hal abada duk wanda ya ilimi to idan ka yi ilimin wannan ka kiyaye dokoki na ubangiji ta'ala da wannan ilimin naka to Allah tabaraka wa ta'ala zai sa ka cancanci arziki wanda yake na hal abada ita ce aljanna saboda arziki ne wanda baya yankewa a kullum abin da kake so zaka ci abin da kake so zaka gani abin da kake so zaka sha ba wani tashin hankali ba damuwa ba bawali ba kashi ba atishawa ba komai aka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda yana cikin bukhari da muslim wato ita ce rayuwar da babu tsuha a ciki in dai ka shiga aljanna ko a kullum kana na a matsayin ka dan shekara talatin matashi dan bana bakwai wanda kana ɗaya daga cikin masu buga tara a aljanna kenan haka kawai rayuwar take dan shekara talatin shekara talatin da uku ba wani wanda za ka ce dan shekara hamsin ne a aljanna don hurhura ta mutum a nan in ka gan shi a nan duniya to a gobe kiyama ba za ka gan shi ba a aljanna ba za ka gan shi ba da wannan hurhuran shi yasa wata baiwar Allah tsohuwa ta zo ta wuce a gura annabi manzala ce ka iko Allah ce tsohuwa ba ta shiga aljanna ha ba tsohuwan nan ta rikici ita ta san manzala baya zancen banza ko a wasa baya zancen banza abin da ya faɗa haka ne kawai ta je take kuka ya aka yi Allah ya tsawaita mata rayuwa har ta zama tsohuwa shi kenan ta fara tuhumtar kanta shi kenan Allah ta'ala sai mazala sunama ce shin biki ji ba Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkaran uruban atraba da ashabil yamin sannan hankalinta ya kwanta aka ce a ce mata idan ta rasu ba za ta shiga aljanna ba ne a wannan yanayin nata na lugub-lugub eh za ta shiga aljanna ne tana yan mata an gane ko a can haka za haɗe ba wata tsohuwa a cikin aljanna na'am kama qila li muhammad ibn al-hasan ibn abdullahi rahmatullahi alaihi kamar yadda aka faɗa ga muhammad dan hassan dan abdullahi muhammad ibn al-hasan ash-shaybani Allah ta'ala rahamar Allah ta tabbata a gare shi aka ce da shi ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al ilmi wasbafi buhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qa'idin ila al birri wat taqwa wa a'dalu qasidi wal alamu lahadi ila sananil huda huwa al hisnu yunji min jami'i shada'idi فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد أو أولا دالية شكو aka ce da shi ta'allam aka ce malam muhammad ka nemi sani ka je ka yi karatu ta'allam ma'anar shi utulubil ilma ka nemi ilimi yaro ka nemi kuɗi tun kafin abin siye ya zo shi idan baka nemi ilimi ba a lokacin da ya dace da kareba to za ka rayu cikin jahilci ya ce fa'innal ilma zainul li ahalihi wato haƙiƙa ilimi ado ne ga ma'abocin ilimi ɗin duk wanda ya zamanto yana da ilimi to za a ga cewa ilimin nan ya mai ado idan a cikin jama'a yake ba zai faɗi maganar da kowa zai raka rutsewa idan shi ba yana sa kan shi ƙasa amma jahili in ya waɗi wata maganar ba shi ba da ya faɗa kai ma da aka hudu a gabanka sai ka ji kunya ka sa kanka ƙasa za a ga wata katobara da ake yin ta duka jahilci ne yake kawo haka Eh, haka ibn al-qayyim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa cikin littafin sa miftahu daris sa'ada yace kullu ma kana fil qur'ani min thamarati min min min min madahin fa huwa min thamarati al-ilmi duk abin da ka gani a cikin alkur'ani duk gurin da ka ga cewa an yabo to za a ga cewa babban dalilin da ya sa wanda aka yaba ɗin masu ilimi ne wa kullu ma kana fil qur'ani min zammin fa huwa min samaratil jahali dukkan gurin da kaga cewa an yi zargi a cikin alkur'ani duk gurin da kaga cewa an yi zargi an zargi kaza an zargi kaza to dalilin da yasa aka yi zargin jahilci ne jahilai ne aka zarga amma malami wanda yake kiyayewa doka ta Allah za ga cewa Qur'ani an yi ta yaban shi za ga cewa jahili qul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun to kamar yanda a nan duniya ba za su yi daidai ba gashi wani ya je shi ya kashe kanshi ya yi aiki ya yi bauta tukuru ya je ya samu takarda ta lisansi ya zo shi an ɗauke shi yana koyarwa kai kuma da takarda ko ta siyan ƙosai baka da baka ci to ya aka yaka ɗauki wani aiki ne ba ɗauke ni ba aiki eh ni kuma ni na kumbi ina zuwa ma barikin ana zama da ni da ni ake dama kuma yanzu su ɗauke ni ba aiki sai da ɗauke ka gaje ka raka boyi boyi raka shi a ce shi wani ɗaukan shi aka yana boyi boyi to saboda shi ya kashe kanshi ya yi karatu hal ya samu takarda takarda shi kenan sai aka ɗauke shi a matsayin malami mai koyarwa kai ma da a ce ka yi wannan ɗin sai ya zamanto an ɗauke ka malami mai koyarwa amma idan ya zamanto an ɗauke ka a matsayin ma'aikaci a nan sai dai a ɗauke ka a matsayin ɗan shara ko a ɗauke ka a matsayin kaza ko a ɗauke ka a matsayin kaza an gane wa fadlun sannan kuma ilimi fadala ce game shi duk wani wanda Allah ta'ala ya hore mai da ilimi to kada ya rowa da wannan ilimin da Allah ya hore mishi duk abin da Allah ta'ala ya sanar da kai shi ko ko mun kankantar shi akwai waɗanda ba su san shi ba a kowane ɓangare na addini a kowane ɓangare idan Allah ta'ala ya hore maka da ilimi to kada ka yi rowa shi saboda Allah ta'ala ya fifita ka akan waɗanda ba su da wannan ilimin ka yi ƙoƙari ka bauta wa Allah da wannan ilimin da Allah ya baka ka gode wa Allah da wannan farla da ya ɗaukaka ka akan sauran jama'a wa unwanun sannan kuma ilimi adireshi ne li kullil mahamidi ga dukkan abubuwan yabo ma'ana li kulli khisalil mahmuda ga dukkan tadodi waɗanda suke ababen yabo dukkan wata tada wanda take abar yabo za ga cewa idan mutum yana da kwai ilimi to za ga ya siffantu da ita idan Allah ta'ala bai wa mutum ilimi amma kuma ya zamanto mutakabbir ne mai girman kai ne za ga cewa ilimin shi bai koyar da shi haka nan ba a kullum mutum yana ƙara ilimi ne yana ƙara ganewa cewa shine jahilin ba wai sauran bane jahilai yana ƙara ganewa cewa shi ne ƙasƙantacce ba sauran ba ne ƙasƙantacce a kullum kana ƙara nausawa cikin karatu kana ƙara ganin ƙasƙancin kanka ba za ka dinga yi wa mutane girman kai ba idan ka ga mutum yana da ilimi sai ya zamanto kuma ba shi da daɗin mu'amala yana da kwai kaushin mu'amala addini na musulunci ilimi bai koyar da shi haka nan ba duk wani abin yabo duk wata tada wanda take a bar yabo to za a ga cewa adireshinta shine ilimi an gane ko a ce kai wani daɗin sha'ani gare shi na je na gurin shi likitan na Allah mashi albarka wata ta mun ordonas da ya leƙa ya gani ya gani ya amshe ta ya ciccira ta ya rubuta mu wata biya a she waccan ordonas kin kawai biya ta a bani wahala ce ya san wannan yaron na kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka ce Allah mashi albarka an gane ko haka nan wajen abin da ya shafi karantarwa za a ga cewa idan ya zamanto malami yana da kwai usulubi wanda yake mai tsauri a wajen yara za ga iyayen yara suna kukan shi idan ya zamanto malami yana koyar da yara kuma yana bayyana musu abubuwan da zai zamanto alkhairi ne a gare su nan gaba to ko da yaran sun ji haushin shi amma iyayen yaran za su ji daɗin shi saboda shi ne yake ɗora su a kansu zamanto waɗansu a gobe ba wanda zai zo ya yabi yara ba yara su ce suna jin daɗin kurɗin shi amma kuma iyaye ya zama to ba sa jin daɗin kurkin shi an gane da kyau to wannan duk wata tada wanda take a bar yabo adireshin ta shine ilimi shine wa unwan idan aka ce unwan shine adireshi eh address kenan ko yawwa wa kun mustafidan ziyadatan kulla yawmin malam yace wa kun mustafidan ziyadatan ka kasance kana mai neman ƙari kulla yaumin a kowace rana min ilimi kana neman ƙari na ilimi a kullum ya zamanto ba ka mai da kanka malami ba kana nan a matsayinka na almajiri kana ta bahasi a kowace rana kai dai kawai akwai abin da za ka karanta wanda za ka fa'idantu amma dillar da aka ce ka ajiye littattafai ka ce kai ka zama malami sai dai a zo a yi karatu a gurinka ba kai ba bincike ba ƙara karatu to a ranar wautarka za ta bayyana la ya zalul mar'u aliman ma ta'allama mutum ba zai gushe ba yana matsayin malami matuƙar da yana bincike matuƙar kana karatu a matsayinka na almajiri ba kamar da kanka malami ba to kai ne malamin duk wanda aka ce mishi akar makallawa ya ce na'am to akwai saura wace za a ga cewa malami duk malamta shi aka ce aka gata malami ce almajiri to haka ya kamata to kare zaman to almajirin daga baki ne aka ce gata mana ka ce almajiri amma kai kuma ba ruwanka da alkur'ani ka ce in ka ga mu mun je in ka gani da takara a hannuna to ta kuɗi ce eh ka ce wani ya aka yi baka karanta irin wani ka ce a a a ba ya wani ka gani da takara a hannuna kawai wani alhaji ne ya ce a mushi amma a haka sake da kuma qur'ani karanta ai wanda na karanta na bayan ma Allah mushi albarka to kaga shi bai ma san ba cewa shi malamtar tashi ce yake rage waƙi ma an gane ku duk wanda zaka ga cewa yana tunanin cewa sai an ba shi kuɗi zai yi wani abu abin da shi ne ci gaban shi ne ba ci gaban wani ba to har yanzu bai fahimci ba menene karatu an gane da kyau ko yawwara shine wa kun mustafidan ma'ana al-mustafid shine allazi yatlubul fa'ida wato ka zamanto mai neman fa'ida ta ziyadatan min ilimi ta ƙarin ilimi ba wai ya zamanto ba an ce ka zamanto mai neman fa'ida kuma ka je ka waje wani malami mana ina so a ba maganin jalabi wurin da idan muka yi za a samu arziki alheri ya raka zauwa a'a fa'ida ta ilimi ka je ka samu malami ka ce ina so in zo a koyar da ni littafi kaza saboda ban karance shi ba sannan kuma matukar ka koyi littafi ko wallahi in ka ce za ka je ka ajiye shi a cikin kantalka ka daina karantar da shi ka daina leƙa shi to wata sai ka ɗako kana tunanin cewa littafi ne ɗan ƙarami amma ka kalmomi wanda sun maka tauri saboda rashin mumarasa idan kana karatu kana karantarwa to a nan ne ilimi yake tabbata amma kana ta karatu kana ta karatu amma ba a waiwaye baya ko to sai ka zamanto wata ran in ka waiwaye baya ka ka bar baya da ƙura ba ƙura ɗaya ba ƙuraye za ka bari ƙurori za ka bari a gane saboda in dai ana karatu ba a waiwaye baya to sai ka yi nisa da yawa in ka waiwaye bayan ka ga cewa ƙurori sun yawa kuma ka raka famar ka dawo baya kuma ka ce a maka dariya to duk da haka waɗansu ya zamanto sun fasa karatu wani za a ga cewa maimakon ya tsaya ya yi fandasiyan mai kyau ya zamanto daga ƙasa ya zo shi ya kawo birgi na toka din da birgi na toka ya fandasiyon in tashi shi kenan kuma can sama so yake dora na andar na na na siminti yana dora kawai sai su kashe kasa kullum sai zaman to kawai a rushe yake shi gashi nan yanzu ya ce shi mukhtasar amma in ka dauko mishi littafin iziya kace ya koyar ya koyar da kai ka hada shi da aiki ya tafi littafin irshadu salik yana karanta irshadu salik amma ko ishmawi ba zai iya koyar da kai ba to kaga wannan ya rushe kanshi ya ce a ai a wajen malam wani muka yi littafin irshadu salik hal a karabu ma mun yi shi hal misbahu mi wai nan duka littattafan nan mun yi su to biya ka ce akar makalla muna so za mu so mu sa littafin ishmawi ibn ita to ban matsala shikenan ka zo ka fara karatu ya ka ji galma galmi daga ƙarshe dai kawai ga in ya zo wani gurma ce mu huce ka ce eh malam mai musbahu ne ya ce mu huce ya ce hatta hufatul hukami yaro kalka ji ko yi karatu kawai to ka ga lalle to hufatul hukami ta sha kashi ana to shi yasa idan za ka yi karatu ka tsaya a kullum ka gina ƙasa idan ƙasa ta ginu da kyau shi yasa za a ga cewa ko gini za in dai ana so ya zauna ko za a ga an tsaya an yi fandasiyan ta kirki in za ka yi andir ƙasa ba a yin ta da birgi wanda yake mai kunne da kurma ake yi ko eh kurma shine mai matsala to da kurma ake yin ƙasa to shi yasa karatun da za ka yi shi na ƙasa ka za ka daddake shi da kyau in zai iya yiwuwa ka haddace ma ka haddace shi ka fahimce shi da kyau saboda wannan ƙasar ita za ta tashi sama amma matuƙar ƙasa ka zamanto ka yi ta da birgi na toka to sai ka dora sama sai kaga kawai tana latsiya kaga tana latsiya kullum kaga gidan jiya ka zo ka karanta baki baki ma gagare ka ba fassara ba to Allah sa mu gane wasbaha fi buhuril fawaid malam yace wasbaha kayi linkaya kayi nutso fi buhuril fawaidi a cikin kogogi koguna na fa'idodi abin da yake nufi ba wai ka je ka ruwa ba ka tube ka shiga kare ka hutuwa a'a a cikin fa'idodi yake nufi a kullum a ganka da littafin wannan a ganka da wancan littafin amma kar ka doki littafin da ya fi karfinka kana ɗaukar littafin da ya fi karfinka za a karanta safa hamsin aka tambaye ka mai ka fahimta a cikin safa hamsin ɗin nan ka ce wallahi ni dai kawai karanta nake a ka ɗauki littafi daidai kai sa'anka wanda in ka karanta za ka san abin da ake cewa akwai littafin da in ka ɗauke shi in usulubin da ake yi amfani da shi a cikin littafin kai baka kai ka yi karatu da wannan littafin ba wallahi za ka ba kanka aiki ne za ka shekara kana karatu shekara biyu shekara uku kana karatu a irin wannan littafin amma in aka tambaye ka fa'idar da ka samu a cikin wa'annan littattafan gabaki ɗaya ba za ka iya fitar da fa'idar ba to amma in ya zamanto ka ɗauki littafi sa'anka shikenan sai ku zama lafiya a kullum da tattafai ƙanana wanda muka rena su muke kumyar a ganmu da su a nan ilimin yake in ka fahimce su su za su fassara maka na sama amma matuƙar baka fahimce su ba ko to ba yanda za ka gane na sama akwai wani malami wanda shi inda ka je gurin shi za ka yi karatu ka'idar karatu a gurin shi inda za ka sa littafin hadisi dole dole a ce ka iya arba'ul nauya kuma ka haddace shi shi ne ka'idar shi a zandare yake malam saboda ya ce a nan karatun yake a nan muke barin karatun ya ce a ban ɗaki muke barin alwallah tun daga ban ɗaki mutum yake barin alwallah a ga wani ko tsarki bai iya ba to kaga tun daga na yi alwallah ta ɓaci ya bar alwallah kuma daga ban ɗaki kuma hallo a bar sallah daga nan ya ce tafaƙa ya ce ka yi ƙoƙari ka nemi ilimi na fiƙihu wato ka tsaya ka fahimci addini da kyau fa innal fiqha afdalu qa'idin wato haƙiƙa ilimi na fiqhu afdalu qa'idin shine mafificin jagora ilal birri zuwa ga aiki na alkhairi wa taqwa da kuma kiyayewa dokoki na Allah wa a'dalu qasidi kuma shine mafi daidaitan manufa duk wanda yake so ya zamanto ya hau hanya wanda take daidaitacciya wanda ba ta da karkata shine ya ilimin fiƙihu to abin da ya sa malam ya ce tafaqqaha a yanzu yanayin da muke ciki kariha tamu kwakwalluwa tamu da baiwa tamu ba za ta iya ba mu damar a kai tsaye ba bayan mutum ya haddace alkur'ani a ce ya fitar da hukunce-hukunce na alwala da tsarki da sauransu a cikin littafin umdatul ahkami an gane ku amma yanzu idan mutum ya zo shi ya ɗauki littafin isiya zai ga cewa tun daga fasali na abin da ya shafi kitabu bahara zai gane ga yanayin ruwa yanda yake zai gane ga yanda yanayin yanda tsarki yake zai gane ga yanda ake kaza zai gane ga farloli ga sunnoni ga mustahabbai ga makaruhai an gane ku kafin mu je ma littafin iziya tun daga ishimawi idan muka ɗauka za mu ga cewa ya kasa mana ruwa gida nawa kashi biyu ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya kawo maka mufsidatu salatu su kaza ne wanda inda zaka karanta littafin umdatul ahkam ita kadai ba tare da an tsaya an maka dogon sharhi ba wajen a fitar maka da ahkam al ma'khudha al mustanbata min al hadith za ga cewa ka karance umdatul ahkam ka kafu ga baki ɗayanta tun daga farkon ta har karshen ta in aka ce ka faɗi farillan sallah ba za ka iya zanawa ba an gane saboda sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wasalamu duk abin da ma'aiki ya tabbata ya aikata shi aikata shi suke ba sa bambancewa tsakankanin farilla da sunna da mustahabi kowanne in annabi ya aikata shi aikata shi aiki to daga ciki akwai abin da idan a alwala ne baka zo da shi ba alwallarka za ta iya samun cikas in aka jima baka yi shi ba alwala ta ɓaci sai ka sake wata daga ciki akwai abin da idan baka aikata shi ba a cikin alwallarka za ta iya gyaruwa ko da bayan ka yi sallah ne ba sai ka sake sallan nan ba ko sannan kuma daga ciki akwai abubuwan da dan ka bar su a alwalla alwallar ka ta yi ba wani zancen a ce sai ka zo ka yi wannan abin to ta ina za ka same shi shine sai ka zo fiɗo amma su sahabbai su dama da fikihunsu suke tashi aya ta alkur'ani idan ma'aiki ya koya musu ita ba irinmu bane masu gaugawa aya goma in suka koye ta sai sun tsaya sun karance ta sun san abin da take ɗauke da shi na ma'ana kuma sun yi aiki da ita shi yasa za mu ga cewa abdullahi dan umar shekara takwas yana karanta suratul baqara kalga yi tunanin cewa duku ne ka ce ai mu yanzu akwai yaran da shekara takwas ba sun haddace qur'ani gaje kai sahabbai amma gaskiya ba su da ganewa a'a karatun su da namu ba ɗaya bane in aka ce wani ya fi ka haddal alqur'ani to ya fi ka fiqh ba gami ya fi ka iya sallah ya fi ka addini ya fi ka komai saboda aya ɗaya idan suka kafi ni da ita ko to sai kafi ni aiki saboda duk ayar da suka koya ba wai aje ta ba suke a kwandon shara an gane ku suna ajiye ta ne a kwandon aiki da ita kowata aya da ka gani sahabiya haddace to za ta zama to shahidatul lahu la alaihi za ta zama to mai shaida ce a gare shi na cewa ya yi aiki da ita ba shahidatun alaihi ba ce ba mai shaida ba ce akan shi bai yi aiki da ita ba to amma mu sai zaman to yanzu asbahal ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan sai zaman to gashi mutun ya haddace alqur'ani yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma in zaka zo ka dora shi da sikeli ga wani wanda bai ma haddace qur'anin ba wajen aiki na alheri da kiyayewa dokokin na alqur'ani za ga wannan wanda bai san komai alqur'ani ba yafi kiyayewa dokar alqur'ani yafi baiwa alqur'anin daraja yafi baiwa alqur'anin muhimmanci an gane da kyau to shine anan yace to da haka kai fiqhu amma yanzu idan ya zama to mutum ya fahimci fiƙihu da kyau ka kwankwaɗi fiƙihu kana shiga hadisi ko kana shiga hadisi gani za ka yi tamkar mutumin da yana cikin duhun dare ne gari ya batta yi to wai dama ashe da suka ce kaza shine wannan hujja ce yana ka rike hallon aka yi gaba sai gani to ashe ne iziyar dukanta ma kaza kaza kaza kaza kaza to amma da a ce kafin ka yi iziya ya zama to ka karanta umratul akami ba za ka iya fitar da wannan hukuncin ba amma in ka karanta iziya ka fahimce ta ko sai kake karanta umratul ahkami za ga cewa lalle ashe dalilan daga cikin ayoyi ne da sunna ta ma'aiki alayhi salatu wasalam ake fitar da su ba wani littafi wanda za ka kawo shi na fiqhu wanda za ka ce wannan malamin kawai raɗin kan shi ne an gane ko ya zuba a ciki a'a abin da ya fahimta ne a alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sai ya zuba shi yasa magabatan nan namu duk wani malami da kaga ya tumbaza kakaf ga baki ɗaya wanda ya biyo bayan waɗannan malaman mazhaban nan guda hudu ko duk wani malami da kaga ya tumbaza ba malamin da zaka ce ba shi da mazhaba mun gane Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya shahara ko bai shahara ba ya shahara ko to idan za a karanta tarjama shi farkon rayuwar shi ya tashi mazabar imamu ahli sunna wal jama'a da hanbaliya ne an gane ku saboda idan ka kai wani mataki ilimin naka shi zai baka damar ka zamanto almujtahidul mutlaq baka da mazhaba amma kafin wannan lokacin kana cikin wata mazhaba idan muka ɗauka ibnu hajar al-asqalani mai littafin fatul bari sharhi ne na sahih bukhari babban malamin hadisi ne ko ɗan shafi'iyya ne mazabar imamu shafi'i yake a farkon rayuwarsa idan muka ɗauka al'imamu a suyuɗi kafin ya zamanto al-mujtahidul mutlaq ɗan mazhabar al'imamu shafi'i ne idan muka ɗauka al'imamu al-qarrafi mai littafin al-furuq ɗan mazhabar al'imamu malik ne idan muka ɗauka na kulkusan na irin su al'imamu shaukani bayan dubu kenan kaga shi ma mazhaba yi farko in muka ɗauka irin su Uthaymin irin su Ibn Baz irin su Albani waɗannan dukkanin su ƴan jiya za mu ga cewa kowanne farkon shi mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal yake daga ƙarshe ne da suka zamanto sun tumbatsa sai zamanto sun fita daga mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal sun zamanto al-mujtahidun al-mutlaq masu ijtihadi sake ba kaidi saboda in ya zamanto ka samu wayewa a bangaren abin da ya shafi ayoyi na alkur'ani da sunna shikenan za ka iya ɓallewa kai ma ya zamanto ba ka da alaƙa da mazhaba saboda ka kai matsayin amma idan ba kai matsayin ba ka ce za ka yaka nan ko sai ya zamanto a ce nama ya da huro mu ɗanyi gashi nan ka zama malami amma kuma aka zo kai hukunci wani yaro zai tasa saboda kai baka cancanci a ce kayi hukuncin ba sai ya zama to kayi hukunci kuma wani ya tasa ka rakata da jujjura eh kyau yara su zo su raka mana rashin ladabi rashin kunya ni magana su tasa to tasa wadda suka yi ba tasu bace suka dora ta Allah ce da manzon shi suka dora kaga ku aidin girman malami kasa yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane da kyau to haka ya kamata mu yi lissafi farko mutum ya karanci gwargwadon abin da zai fahimci yadda ake sallah da sauransu a bangaren fiƙihu yana shiga bangaren hadisi mubasharatan zai iya ganowa hukunce-hukunce ta inda aka ciro su an gane musamman in ya samu malamin da zai dan iya mai sharhi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya zamanto ya fara wasu a kan shi huwal alamul hadi ilimi na fiƙihu shi dirafo ne wanda yake shiryar da kai ila sananil huda zuwa ga hanya wanda take ta shirye sanan wato bi fatihi sin amma sunan ma dai haka ne za ka iya barin shi akan sunan din amma bi fatihi sin shi ya fi shahara wato shi dirafo ne idan aka ce al'alam shi ne dirafo wanda ake kafa shi saboda a gane cewa wannan dan guri kaza ne yawanci a saudiya lokacin ibadar aikin haji dirafuffuka ake kafa gane 'yan ƙasa kaza gane 'yan ƙasa kaza ta yadda idan ka ɓaci idan ka ɗaga kanka inda ka ga dirafan ku kawai can zaka tafi in ka je ka ce kai ɗan gari kaza ne kaza kaza kaza kaza shikenan za a samu maka jama'ar ka an gane ku shine dirafo ko to shi ilimi na fiqihu dirafo ne wanda yake mai shiryar da mai shi zuwa ga hanya wanda take ta shirya sannan kuma huwal hisnu yunji min jami'i shada'idi sannan kuma shi wannan ilimi na fiqihu dirafo alhisn garu ne garu ne wanda yunji yake tserar da mai shi min jami'i shada'idi daga dukkan tsanance-tsanance wato duk wata guguwa ta fitina idan ta kunno kai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya fahimci addini na musulunci ko za ga cewa baya daga cikin waɗanda za a dinga hayaniyan nan da su za ga in ka shiga social media kaga wancan yawa wancan raddi kaga wancan yawa wancan raddi kaga wancan yawa wancan raddi amma akwai bayin Allah na gari wanda Allah ta'ala ya kubutar da su ya tabbatar da su akan hanyar mai kyakiya wannan abubuwan ba sa waiwaya zuwa gare shi an gane fa inna faqihan wahidan mutawarri'an wato haƙiƙa malami ɗaya wanda ya fahimci addini na musulunci mutawarri'an wanda yake mai kiyayewa dokoki na Allah mai tsantsani mai tsantsani mai taka tsantsan wajen abin da zai saka a bakin shi da abin da zai sa a jikin shi da abin da zai hau kan shi ya zauna ashaddu ala shaytani wato ya fi tsananin bayar da haushi ga shaidan min alfi abidi daga mutane dubu masu ibada za aka ce wannan abid ne amma ba alim bane ko akwai matsala abid ba alim ba shi yana rinjayar da ɓangaren abin da ya shafi munana zato ga Allah akan abin da ya shafi kyautata zato ga Allah za mu gane haka a hadisin abu sa'idin khudiri wanda yake cikin farko-farkon riyadu salihina akwai wani mutum wanda ya kashe mutane gomiya tara da tara dan ta'adda ne kuma yake so ya shiga musulunci sai ya tambaya ya ce wa ya fi kowa sani a duniya a yanzu daga ce to akwai wani malami dai can ma ba ruwan shi ma da mutane shi a bayan gari yake ibada shi shi saboda yana ganin cewa mutanen ma dukkanin su dauda gare su yanzu baya zama a cikin gari kawai a bayan gari yake ibada shi kenan ya je gurin shi ya ce alaga ta mala ga yanayin da nake ciki abin da ya kani shine yanzu a baya mun yi aiki kaza mun yi aiki kaza ya kashe mutum gomiya tara da tara yanzu tambayar da yake shin akwai hanyar da zai ba Allah ya gafarta mishi ce kai kai wani ta rasara ina ga ina samun gafarar Allah tashi daga ka ba da guri ai da kai da samu mu ba yanzu da muke fama ta kanmu ka raka zance wani mutum goma ya tarata ka kashe mutum goma ya tarata ka ce ka samu lada ka samu tuba a wajen Allah Allah ba zai gafarta maka ma tashi ka bani guri ma ni kar ka bata mun ibada yana da ya ji haka ya ce to tun da ba an gafarta mishi bari ya cike da ɗari kawai ya gama mishi aiki bayan ya dawo ya tambaya aka ce ya malam ya ce maka ya ce kai wannan ku rabu da shi ce ni zai rena wayo kashe shi ne shi ma na cike na ɗari da shi a gaya mu wani shi kenan aka ce to a yanzu ha a duniya wanda ya fi kowa sani a sanin mu shine malam wani shi kenan ya tafi wajen shi ya je wajen shi ya ce to ala gata malam ga abin da ya kani matsala ta shine na ɗan yi kashe-kashe a baya ya ce kashe-kashen kuɗi ko na me ya ce na rai ya ce to ina ji ya ce na kashe rai ɗai ɗaya har guda ɗari to kuma yanzu ina so ne in tuba Allah ya amshi tuba na ce haba man yahulu bainal abdi wa rabbih ce waye sai ya shiga tsakankanin bawa da ubangijin shi tabbas Allah zai amshi tubanka ya ce yanzu babban abin da nake so da kai garin nan namu ba gari bane na ci gaba ba gari bane na zama arziki tashi daga gari kaza ka je can in ka je ka akwai bayin Allah na gari masu bautar Allah ka je ka bauta Allah a can ya ji shawarar malamin na ya tashi ya tafi da kyakkyawan niyya kafin ya isa wancan garin mutuwa ta zo ta amshi ran shi lokacin shi shikenan ya raba tsakiya da kaɗan ya shiga kaɗan kawai Allah ya amshi ransa anan sai mala'ikai guda biyu suka zo amsar ran shi mala'ikan mutuwa in zai zo dama akwai mala'ikai yan rakiya wanda suke biyowa bayan shi in mutumin kirki ne za a zo amsar ran shi to mala'ikan rahama yake zawa da su in mutumin banza ne za a amshi ran shi to mala'ikan azaba yake zawa da su shikenan duka mala'ikan biyu suka ce a sun rako shi su mala'ikan azaba dalilin su ya za a iya kashe mutum ɗari ya ce dole ya muje mu ɗanɗana muje kuɗa tun kafin a kai shi wajen Allah su ko mala'ikan rama suka ce a tun da da yayi nadama ai mu ma dole ya mun bashi kariya aka zo bayan mala'ikan mutuwa ya amshi ran shi to su kowanne ya ce kawai shi za a ba su mala'ikan azaba suka ce ai dole a ba mu tun daga nan mu har ɗanɗana muje kuɗa shi ya taɓa ya ji mu wa ya gaya mishi mala'ikan rama suka ce a bai ku isa ba wallahi tun da da har yayi nadama ya zo shi ya yadda makamai akan abin da ba za a tabbatar da shi ba yana suna cikin wannan garama sai Allah ya kawo wani mala'ika akan surar ɗan adam shi gane suka ce to yanzu yanda za a yi tun da dai mu mun kasa fahimtar juna ga wancan malamin yana zawa mu sa shi a matsayin alƙali ne ya mana hukunci yana kawo malam alƙali ya zo shi amma ba malam Muhammadu ba eh malam alƙali ya zo shi da ya zo suka mishi bayani suka ce malam gashi gashi yanayin da ake ciki wannan mutumin mutumin banza ne ya yi kaza ya yi kaza ya kaza yanzu mun ce su bamu shi ba mu har dan na mishi ko shi tun daga nan amma sun ce ba sun bamu bashi yanzu ga ce to Allah gata malam ai shi yanzu idan mutum ya yi laifi ya tuba ai kuma sai a yafe mishi ce to wannan abun naku mai karfi ne ya ce to yanzu yanda za a yi ina ne zai tafi aka ce gari kaza daga ina ya fito aka ce daga gari kaza ya ce to ku auna ku gani kawai inda ya fi nisa inda ya fi nisa a kankanin shi da gurin da ya fi nisa to ya tsira daga can inda ya fi kusa kawai na 'yan nan ne in ƙasar da zai tafi ta mutanen kirki ya fi kusa da ita to a sa shi cikin mutanen kirki a damƙarar shi a hannun mutane mala'ikan kirki mala'ikan rahama in kuma garin da ya fito ya fi kusa da shi inda ya fito ɗin garin mutanen banzan ya fi kusa da shi to a damƙarar shi a hannun mala'ikan azaba an gane shi kenan da aka yi haka sai aka auna da aka auna Allah tabaraka wa ta'ala sai ya wahayi zuwa ga kowace ƙasar ya ce wannan garin ya ɗanyi nisa garin mutanen banzan kenan ya ce ɗan sha baya garin mutanen kirki shi kuma ya kusanto fa wahallahu ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala qisu ma bainahuma da aka auna sai aka ga ya shiga cikin garin da awan ɗaya ne setin ɗaya ne kawai bambanci ɗani ɗaya ne ya ƙara ɗani ɗaya ne ya ƙara cikin shiga ƙasar mutanen kirki an gane ko in aka ce kilo goma to ya zo shi kan setin kilo goma ya ƙara taku ɗaya shi ne kawai bambanci in aka ce kilo goma to ya zo kan setin kilo biyar ya ƙara taku ɗaya ne shi kenan sai mala'ikar ba suka ce dama mun gaya muku ba mutumin kirki kawai ku zo ku raka hawa ku ba mu wahala shikenan sai suka amshi ran shi suka yi sama da shi to kaga yanda malami yake to amma shedan in ya samu mai ibada ko wahala ake ba mai ibada saboda shi kanshi mai ibada yana sawa mai ibada ya yi riya da ibada tashi wannan saboda dama bai fahimci ba yanda ibada take ka gan shi kullum a masallaci yana kuka yana kaza yana kaza yana kaza shi da imam malik ya yi ruwaya a wajen wani daga cikin wanda ba fika ba ne na na na sha'afa da sunan shi shi kenan daga baya da aka bashi labari aka ce ai wani mutumin banza ne makarici ne ce la ilaha illallah ya ce gharrani bi kasrati buka'ihi wa bi kasrati buka'ihi wa julusi fil masjid babban dalilin da yasa ya rudar da ni akan koyi karatu a wajen shi yawan kukan da daga yana yi idan yana karatu da kuma zaman da yake yi a cikin masallaci dadewar da yake a cikin masallaci wannan shi yasa ya rude ni ashe shi ko ba mutumin kirki bane an gane ko yawwa to wannan shine wato ƙarshen waɗannan abiyati guda biyar da malam ya kawo mana sai a yi ƙoƙari a fahimce su abin da muka yi daidai Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk